بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da ɗaya ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin manawi qayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa aje idan ba manta ba muna bayani ne game da hadisai da malam ke koro mana wanda dukkaninsu daga na farkon su zuwa inda muka tsaya hadisai ne da suke nuna mana haqaratud duniya ma'ana rashin kimar duniya a wajen Allah maɗaukakin sarki yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke ƙoƙarin yi mana tarbiyya da gyara zukatanmu da mai da hankali akan abin da ya kamata a ce mun kula da shi shine neman lahira da neman gamawa da ita duniyar lafiya da Allah maɗaukakin sarki ya aje mu a cikin ta don ya jarrabe mu to mun ga mun tsaya ne a hadisin Amr bin Auf al-Ansari Allah ya ƙara masa yarda fa wallahi mal faqra akhsha alaykum malai ce wala qad tagha hubbu dunya fi qulubi ba'd an-nas hatta abaduha min dunillah malai ce wala qad haqiqa tabbas tagha hubbu dunya fi qulubi ba'd an-nas san duniya ya kai matuƙa ya wuce gona da iyaka a cikin zuciyar wasu daga cikin mutane hatta abaduha har irin waɗannan mutanen suka juye ya kasance yanzu ita duniyar suke bautawa kawai min dunillahi ba Allah madaukakin sarki abinda ake nufi da bautar duniya ba wai duniya suke sawa a gaba su ne mata sujjada ko tasbihi ko abin da ya kama da ba a'a amma dukkanin rayuwarsu gaba ɗayanta 20 ko hours ɗinsu idan ka duba za ku ga duniya ce a ciki kawai neman duniya idan bacci yake yi tunanin duniya yake yi yana tashi abin da ke faɗo masa duniya ce a ransa idan yaje yana sallah lokacin da yake sallar asbahi tunanin duniya yake idan ya gama abin da yake ransa shine ya je kokari ya fita neman duniya duk rayuwarsa gaba ɗaya duniya ce daga ina yake neman duniya ina ya dawo neman duniya in ya zo na neman duniya in ya kwanta neman duniya to irin wannan a ya juye daga bawan Allah ya zama bawan duniya ma'ana kamar an halicce shi ne kawai don ya nemi duniya to irin wannan su ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi gargadi mai a tsanani da zan kunne a kansu malaika mana hadisi ya ce fa an abi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu huraira allah ya ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙala hakika manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ta isa abdul dinar bawan dinari ya halaka shine fassarar ta isa ya halaka ya shiga uku ya lalace annabi ce bawan dinari ya halaka wa abdul dirham hakanan bawan dirhami shi ma ya halaka wa abdul khamisa hakanan bawan riga bawan tufafi shi ma ya halaka in utiya radiya idan an bashi daga cikin abinda yake so yake bautata waɗancan ya yadda wa in lam yu'ta idan ko ba a bashi ba sahida sai ya fishi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi yace bawan dirhami da dinari ya halaka kamar yadda ne bayani bawan dirhami da dinari yan uwa shine mutumin da ba shi da aiki sai tara dinari da dirhami ba shi da aiki sai neman dinari da dirhami ma'ana naira eh kudi kenan naira ko ka ce dala ko ka ce pound sterling ko ka ce euro kudin da muke amfani da su mutum ba shi da aiki sai kokarin tattara su duk faɗi tashinsa zai yi ne a kan neman kuɗi kawai in ka ga yana dariya kuɗi sun shigo idan ka garansa ya ɓaci to kuɗi sun samu matsala shi ne rayuwarsa kawai idan ka ga yana dariya ba wai wani abu ne na farin ciki na addini ya gabatar ba ba wata farilla ya sauke ba ba wani haƙƙi ne da ke kansa na Allah ya sauke ba a'a wannan baya gabansa kuɗi ya samu idan kuma ka ga yana baƙin ciki to wani abu ne na wannan kuɗi na duniya ya kwace masa ba wai Allah maɗaukakin sarki ya saɓawa ba ba wani abu yi na rashin daidai ba ba wata farilla ce ta ƙwace masa ba yake damuwa yake bakin ciki a'a kuɗi ya rasa to irin wannan shi ake kira da abdul dirham da abdul dinar eh abdul sai dai mu kira shi abdul naira kenan Allah ya mana tsari haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace bawan tufafi eh wanda shi ma ba shi da aiki kawai sai tufafi to shi ba wannan dukkanin sun shiga ciki a wata ruwayar ma annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya kara da abdul khamila shine bawan shimfada eh wanda kawai yadda za a gyara shimfada a kwanta yadda za a gina gida mai kyau a yi shimfada mai kyau a ciki a kwanta kullun kawai shine hadafin to wannan shi ma duk ya shiga ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kaga irin waɗannan to sun halaka sun halaka Allah ya kiyaye sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace in u'tiya minha irin su zaka ga zaman lafiyanka da su sanka da su yarjejeniyarka da su ka ba su duniya saboda haka idan ka ba su za su yadda da kai in ka ji suna yabanka suna kuzuzuta ka suna cewa sai kai suna cewa kana da kirki kana da mutunci kana da amana ta kuɗi kake ba su ina fata an fahimta yankuwa wa in lam yuta idan ku ba a bashi wani abu daga cikin duniya ba sakhida sai ya zage ka ya ci maka mutunci ya aibata ka baka da kirki yanzu baka da amana ka zama mutumin banza saboda me baka bashi ba to haka duk bawon duniya yake wa za ku ga da yawa daga cikin rayuwar ta mu haka ta juye ta zama eh idan za ka bashi to kai ne mutumin kirki idan kuma za ka bashi ba duk kirkinka baka da kirki duk kirkinka ba da baka da kirki za ka wuce ne kawai ka ba da baya a zage ka me laifin ka kawai saboda baka bashi ina ba ta an fahimta Allah ba ɗaukakin sarki ya kiyama da irin wannan ɗabi'a to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ka ga masu irin wannan ɗabi'un sun halaka wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2800 da tamanin da takwas a cikin kitabul jihadi wa siyar babul harasati fil ghazw fi sabilillah hadisi na gaba kamala yace walau arafu qimataha bin nisbati lil akhirah mala yace da ace sun san masu irin wani dabi'a da ace sun san kimar ita duniyar bin nisbati lil akhirah idan suka kwatanta ta da lahira la rafaduha wallahi da sun yi watsi da ita da sun yi watsi da ita duniyar wa talabul akhirati sunni malahira haka malan ya faɗa yace faqad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace mad dunya fil akhirati duniya yadda take idan zaka kwatanta ta kayi muqaranarta da lahira yadda zaka dauke ta yace illa mithlu ma ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi ya ce face kwatankwacin yadda ɗaya daga cikinku ne kawai zai sanya ɗan yatsansa wannan asabba ba manuniya a cikin kogi ba a cikin ruwa ma da yake ƙarami ba a'a kogi in aka ce kogi shi ne ruwan da yake tafiya to mutum ya samu ɗan yatsansa wannan zira shi haka a cikin kogi ba wai ba fai tafin hannunsa zai sa ibo haka ba a'a kawai haka ya zira shi sai ya gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a وأشار يحيى ابن يحيى بالسبابة سيشي مرويتن حديث يحيى ابن يحيى نوني نوني بالسبابة سما أنا النبي نوني سوى أن يسأل سوانا زي زرع فلينظر أحدكم بما يرجع ɗayan ku ya duba ya ga ɗan yatsan da ya zira wannan a cikin ruwa da ya ɗago shi adadin ruwa nawa ya ebo daga cikin wannan kogin an gane to wannan abin da ɗan yatsan ka ya ebo daga cikin kogin da ka sa shi a cikin wawa keken kogi shi ne abin da yake duniya gaba ɗayanta sauran kuma da kabari shi ne lahira na ba ta ambinta wannan kwatancen ma ina gani ai kaga ya yi yawa abu faɗin ya yi yawa ko yanzu ko cikin kofi ne ko kofi kawai ka ɗauko kofi na ruwa ɗan ƙaramin kofi na shayi ka zuba ruwa a ciki ka zira ɗan yatsanka me za ka ɗebo me ka rage a cikin wannan ruwan kofin da Allah yanzu misali a ce yanzu misali da zan baka shi ne inda za ka gane a samu kofi guda biyu ɗaya a cika shi da ruwa ɗaya a je shi ɗan fati a ce ka rinka daukar dan yatsa kana haka kana haka kana mai da shi haka zaka mai da ruwan cikin wannan binti nawa zaka kana yi to shi zai nuna maka kankantar abin da ka ebo kenan to dan uwa bare kuma ai maka bayanin kogi kogi wanda iya ganin idanka duk wanda ya taba ganin kogi idan nan mu ba mu da kogi ne gaskiya sai dai dam dam muke da su amma anan ba mu da kogi amma wanda ya taba zuwa Lagos ko ya je Ghana ko ya je wannan ya take da suna Togo ko irin su Kwatona duk zai ga ko zai ga abin nan ko zai ga abin nan teku ya za ya kake ganin teku in ka kalle ta idan ka kalle teku sai dai ka ga ta haɗe da sama saboda ba za ka karshen ta ba wallahi kuwa ganin idan kawai sai dai ka ga ta tashi ta haɗe da sama saboda idan ka yana da yana da limit da idan abin da zai iya gani ya wuce shi to shikenan ba zai iya hangowa to ita kuma ta wuce ganin idan naka saboda ta tafi ne zuwa wata ƙasa ko zuwa wata wata nahiyar ta duniya gaba ɗaya to duk wannan yawan ruwan da Allah madaukakin sarki ya taskance shine yawan abin da ya tanadar maka a lahira idan kai hakuri ka bi shi kenan wannan kuma abin da zaka ɗebo shine duk abin da zaka samu a duniya na dukkanin motoci da gidaje da dukiya da zaka tattara shine wani dan abin da ka saka tattaro wancan kuma kojin shi ne abin da Allah ya baka aljanna idan kai hakuri ka shiga wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ita rayuwa ce mai kaɗan kuma mai ruɗi ba wata ababa ce Allah madaukakin sarki ba mu ikuncin jaraba amin wannan hadisi sahihi ne wa Imam Muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 2858 a cikin kitabul jannati babu fana'id duniya babin da ke bayani game da karewar duniya gaba daya وفي صحيح البخاري حكنا أتكن صحيح البخاري عن سحل رضي الله عنه قال فرقوا لك صحابي سهل الله من أبكي سرك يكارا مسير ده يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الزم الله سكرا أمن سن الله سكرا ثبت أغريشينا سوى موضع صوت صوت في الجنة قرب دم تنزي أجي بولالة سكوي إرم بولالة تدوكا دوكي تقورا دوكي هكا تو إن ذاك أجي تكوي wanda ka san gurbin aje bulala bai kai wannan teburin da nake kai da nake abin nan dinsa ba to gurbin kawai annabi tsira da amince tsar tabbata a gare shi yace khairun min ad-dunya wa ma fiha a cikin aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi gaba daya inda kawai zaka aje bulalarka shin a cikin aljanna akwai bulala ne me zaka da bulala a cikin aljanna amma misali ne misali ne tunda larabawa su bulala ta zamto kamar abin da suke amfani da ita saboda tafiye-tafiye hawa jaki hawa doki hawa alfadari kula da raƙuma su suna amfani da ita to sai aka ba su misali inda kawai zaka aje wannan bulala taka da kake amfani da ita wajen kula da dawakinka da sauransu gurin kawai to ya fi duniya dukkaninta da abin da ke cikin duniya yan uwa duka duka duniya yanzu ka kiyasta duniya yanzu daga farkon ta zuwa ƙarshen ta da dukiyar da aka aje a cikin ta wanda muke tawawa muke duk kokarin sai mun kai zuwa gare shi kowa na kasar su da na garin su da ina ne sai ya samu abin da ya samu to duka in ka shiga aljanna inda zaka dan aje bulalaka kawai eh to ya kuma inda zaka aje motarka ya inda zaka aje kaza dinka ya gidan yake gaba daya ya kaza din yake gaba daya wanda kowanne dan aljanna kuma Allah madaukakin sarki ce aljanna za a bashi guda biyu kowace aljanna guda ɗaya tafi duniya dukkanin ta da abin da ke cikin ta gaba ɗaya tafi duniya ma sau goma Allah maɗaukin sarki ya samu dace annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce wala ghadwatin fi sabilillahi aw rawhatin khairun min ad-dunya ma fiha haka nan mutun yayi duku duku yayi asbanci ya tafi jihadi dan yada kalmar Allah maɗaukin sarki ko yayi yammaci shi ma ya fita dan yada kalmar Allah maɗaukin sarki ya tafi jihadi wannan abin da zai na fita da safa ko da yamma annabi ya ce tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya fi duniya alkhairi da abin da ke cikin duniya gaba daya wannan hadisi shi ma imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 6415 a cikin kitabur riqaq babu mithli dunya mithl dunya fil akhirah haka nan imam muslim ya fitar da karshen wannan hadisi a cikin kitabul imarat kitabul imara babu fadl al-ghadwati war rawhati fi sabilillah وروى وروي عن الحسن البصري أنه قال الرويت وانا أثر daga babban tabi'i al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah wanda aka fi da Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manya-manyan shugaba kuma malamai na tabi'ai yake cewa rahimallahu aqwaman Allah yayi rahama wa wasu mutane kanatid dunya indahum wadi'a wanda duniya a wajensu kawai kamar ajiya suka ɗauke ta duk abin da ya zo musu a duniya ɗaukar suka kawai wata ajiya ce aka kawo musu saboda haka fa'adduha ila mani ita manahum alaiha sai suka mai da ita zuwa ga wanda ya aminta ya ba su wannan ajiyar suka mai da ita zuwa gare shi sun marahu khifafan sannan sai suka koma suka zauna cikin hutu babu babu nauyin kowa a tattare da su shine khifafa ya kasance babu nauyin kowa a tattare da su ma'ana suka dauki duk abin da za su samu a duniya kamar ajiya aka ba su to da mutumin da ya baka ajiyar abu ya zo karba abin sa me naka na inkari sai ka dauka ka bashi to shi sa duniyar ba ta ba sa rike ta a wajen su sai su dauka su ba wanda ya dace duk wanda yake da haƙƙi su bashi wanda ya kamata a bashi wanda ya cancanta duk sai a rabar da duniya to sai kaga sun zauna lami lafiya babu nauyin kowa a wajensu babu tunanin gari kaza babu tunanin ƙasa kaza babu tunanin account kaza babu tunanin abu kaza duk babu yace to Allah ya musu rahama irin waɗannan mutane wa qala ayban alaihi rahmatullah al-hasan al-basri da ya ƙara cewa Allah ya masa rahama yace ma na man nafasaka fi dinika fanafisu yace wanda duk yayi gasa da kai yake kokarin tsere da kai fi dinika a cikin addinin ka fanafisu to yi kokari kai tsira da shi wanda ka kalla shi abinda abinda yake kallo so yake wuce ka addini a to kada ka bari eh a addini kada ka bari wani maka fintin kau kada ka bari ya fika zuwa jami'i kada ka bari ya fika karatun alqur'ani kada ka bari ya fika sadaka kada ka bari ya fika mu'amala kada duk wani abin da ka sani na addini ne mai kyau kaga wani yana so ya maka fintin kau ya tsere ka ya tsere maka to kada ka bari saboda ka'ida shine fa fi zalika falyatana fasilmu tanafisu Allah ya ce irin waɗannan abubuwa na neman lahira irin su ake tsere anan ake so a ga masu rige-rige Allah ya ce wasabiqu ila magfiratin min rabbikum sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa ku yi rige-rige ku yi tsere wajen neman gafarar Allah madaukakin sarki wajen neman lahira kenan to anan ake tsere ƴan uwa idan kana so kaga inda ake rige-rige to neman lahira ne warai da gaske idan wani yana azumin litinin da alhamis to ni kuma idan ne litinin da alhamis din sai tsora da sai dawo da kuma da ayyamul bi ba na fishi ba kenan haka ake so ya haka ake so idan wani zai zo ya samu sahun gaba a sallah ni kuma na zo na samu raka'a biyu kafin liman ya zo kuma in samu sahun gaba na fishi kenan abinda ake so kenan idan wani zai ɗau nauyin maraya guda ɗaya ya kula da shi ya biya masa kuɗin makaranta ni kuma sai in samu marayu guda uku sai in ce duk kuɗin makarantar islamiyya da kuɗin makarantar boko su na ɗauki abin da ake yi kenan ina fata an fahimta wajen kyautata wa iyaye wajen kyautata wa makota wajen haka yan uwa anan ya kamata a yi musabaka wallahi anan ya kamata a yi munafasa anan ya kamata a yi musara'a duk anan ya kamata a yi waɗannan abubuwan ya kasance ina nema na riga su kama kana nema ka riga ni haka alhassan albasari ce mana idan wanda yake kokari ya riga ka abin da ya shafi lahira to kada ka bari ka yi iyawarka ka ka wuce shi ba amma sai cewa man nafasa ka fi duniyaka wanda yake kokarin gasa da kai a cikin duniyarka shi kuma ne ce fa'alƙiha fi na harihi wannan ka ɗauke ta ka tattara ta ka ci kuke ta ka buga masa ƙirjinsa ka kama gabanka shi ne fa'alƙiha fi na hari ka buga masa duniyar a ƙirjinsa ka yi tafiyarka annaharu shine a kirji ma'ana duk wanda yake nema ya gasa da kai a cikin neman duniya ba wannan ne ya kawo ka ba eh ba wannan ne ya kawo ka ba abin da ya kawo ka neman lahira amma gasar duniya wannan ka bashi je yana so ka so ka sai mota iri kaza sai sai da ta sai je so ta model din da sauransu shikenan aje sai me kuma ina fata an fahimta sai me a ciki ba komai kayi kaza ya ce shi masa yayi shikenan aje ba komai abin da ya kamata kenan a lahira ya kamata mu rinka gasa yan uwa kada mu juya abin kamar yadda muke kamar yadda abin ya dawo mana yanzu za ga gasa a duniya muke yin ta lahira ba ruwanka idan mutum ya fiya abubuwan addini ma sai kaga shi wannan daukar sa ake kamar wahalar da kansa yake eh wala kai baka da aiki kullun kana masallaci saboda Allah kullun sai sai daukar littafi ka tabba makaranta wa karatu da sauransu kada yake kamar wahalar da kansa yake amma a duniya ne kuma ya ga abokinsa ne suna tare da shi sai ya ga ya sai mashin to shi ba fa kokari zai duk yadda za a sai ya sai mashin din dan Allah ba haka bane suna nan tare da shi sai zai ce masa wallahi alhamdulillah na sai fili to idan yayi masa murna a cikin zuciyarsa shi ma fa je yake sai yayi me sai ya sai filin kun ga yadda muke kenan idan ga idan ya ga yayi sabon dinki ya sai shadda ko ya sai yadi shi ma yanzu kokari zai je yadda za a sai ya kukuta yadi ya sai sabon sabon shadda ko sabon yadi ya dinka shi ma amma ga ɗau littafi ya taho masallaci karatu ko ya tafi makaranta a nan sai ka dawo ina zan je makaranta to alhamdulillah sai ka dawo dan Allah ba haka bane to matsalar kenan eh matsalar kenan mun juya abin sama ta koma ƙasa al-imam hasan al-basri ya babu wannan shawara warawa waruya an ali radiyallahu anhu annahu qala haka nan arawito wani asar daga babban sahabi sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yace man man jumi'a fihi sittu hisal sittu hisal lam yad'i lam yad'a lil jannati matlaban wala 'anil nari maharaban yace wanda duk aka tattara masa wasu dabi'u guda shida yace to da wannan dabi'un nasa guda shida babu wani abu da zai bari na neman aljanna sai ya neme shi babu wani abu da zai bari na kokarin gudu daga wutar jahannama sai ya gudu da wannan ɗabi'un nasa duk wani abin da ka sani ana neman aljanna da shi da wannan ɗabi'un nasa guda shi da sai ya neme shi haka nan duk abin da zai nesanta shi daga wuta idan ya riƙe wannan ɗabi'un guda shida sai ka samu yana kokarin nesanta kansa da wuta sakamakon su bari mu ji su na farko yace man arafa Allah wanda duk ya san Allah sani na haƙiƙa fa ata'ahu sai wa Allah biyayya ya san Allah sani na haƙiƙa ta hanyar ilimi ingantaccen ilimi yan uwa to wannan sai ka samu yana wa Allah madaukakin sarki biyayya wa arafa shaytana nabiyu ya san shedan shi ma da makidar shedan da lunguna da sakuna da shedan yake shigowa mutum dan ya halakar da shi ya kokari ya san makirci kala kala irin na shedani fa asahu ya saba wa shedan idan ka san shedan kuma sai ka saba masa ba wai ka san shi kuma ka bi shi ba a'a ka san shi ka saba masa wa arafa al-haqq ya kuma yi kokarin sanin gaskiya fattaba'ahu ya kuma bi gaskiya din wa arafa al-batila ya kuma san abin da yake na ƙarya ne shirme ne ba daidai bane fattaqahu ya kiyaye shi wa arafa ad-dunya ya san duniya da wacece duniya da nauyin duniya da yadda take a wajen Allah madaukakin sarki farafadaha ya watsar da ita ya watsi da ita wa arafa al-akhirata ya kuma kokari ya san lahira fa talabaha ya nime ta sayyidina ali ce inda ka rike wadannan abubuwan guda shida yadda ya kamata yace to zaka ga duk wani abin da ya kamata a nima da na aljanna sai ka nime shi duk wani abin da ya kamata a guda wanda zai kai ka wutar jahannama sai ka guje shi insha Allah ta'ala wa qala aidan fi wasafin duniya hakanan ya faɗa a lokacin da yake ƙoƙarin wasafa mana ya duniya take shi dai sai na ali Allah ƙara masa yarda ya ce hiya darun ita duniya wani irin gida ne man sahafiha wanda duk ya yi lafiya a cikinta saƙiba wata rana sai ka same shi ba shi da lafiya uwa ba haka bane babu wanda za a ce a duniya ba ya rashin lafiya babu shi duk yadda mutum yake lafiyayye wata rana sai ka samu ya lafiya alal Allah sai yayi mara yayi zazzabi yayi tuntube ya ji ciwo duk wannan rashin lafiya in dai ka duro cikin ta mai lafiyan cikin ta ne rashin lafiya wa man amina fiha wanda duk ya aminta a cikin sa a cikin duniya nadima wata rana sai ka same shi abin da zai nadama duk yadda kake da aminci akan abubuwa wallahi wata rana sai kai abin da zaka nadama kai da kanka ka kai da kanka za ka zo ka zauna kana nadamar kaza da kaza da kaza da kaza da haka duniya take wa man iftaqara fiha hazuna hazina wanda duk yayi talauci a cikin ta ya rasa to sai ka samu yayi ya shiga cikin damuwa da bakin ciki eh haka al'amarin yake wanda duk ka samu ba shi da shi yana da ya shiga cikin talauci to za ga yana cikin damuwa musamman wannan bayani na sayyidina Ali zai fito a yanzu wanda duk ba shi da abin duniya zaka samu yana cikin takaici sosai wa man istaghna fiha iftutina wanda kuma duk ya wadata a cikin ta shi kuma sai an sai an fitine shi idan kuma ka samu wadatar ba fatsira kai ba shi kuma za a fitine ka da abubuwa kala kala yace fi halaliha alhisab a cikin abin da ka sha wahala ka samu na halal wallahi sai an maka hisabi halal din ta hisabi wa fi haramiha al-iqabu a cikin haramun ɗinta kuma akwai uquba wa fi mutashabiha al-iqab haka a cikin abin da yake mutashabihi ne baka da tabbas baka tantance ba halaka ne ko haram kawai ka je ka yayi mu ka tawo shi ma akwai uquba a cikin sa dan zai iya kai ka zuwa ga haram haka duniya take gaba ɗaya inda kalle ta gaba ɗaya haka take yau da lafiya kwana ɗaya kwana biyu jibi sai ka ji an ce wani ba shi da lafiya yau kana cikin aminci kana walwala kana jin daɗi wata rana sai ka tsinci kanka a cikin ɗaki ka kulle kana kuka na nadama kana cizon yatsa me yasa ka aikata abu kaza haka duniyar take duk yadda dan adam ya kai sai ka same shi a cikin irin waɗannan abubuwa idan ka rasa kana neman abu ka rasa sai ka shiga cikin kunci da damuwa kaza kana jin haushin kowa saboda babu abu kaza babu abu kaza musamman ka shiga gida kaga babu abu kaza ba kaza kuma ana bukata ga yara ga kuma kuɗin makaranta ga shi za a ce kaza kaga duk babu da Allah ya kake jin ranka a lokacin sai kaga kamar kawai duniyar ma gaba ɗaya kai ta kullewa kaga baka son maganin kowa kawai haka nan lokacin kuma da kake cikin wadata fa sai kaga akwai fitina a ciki eh akwai fitina kala kala sai kaga fitina tana ta bullo maka ta ko ina yadda ka sha wahala ka tara dukiyarka to haka kamar yadda na faɗa jiya haka Allah madaukakin sarki zai tsiye ka kuma sai maka hisabi idan ma ta haramun din ne ka je ka yayi mu kuma Allah madaukakin sarki maka hukuma haka take fatan mu dai Allah ya sa mu dace wa qala malik ibn dinar dai daga cikin manyan manyan magabata malik dan dinar yake cewa bi qadri ma tahzanu lid dunya yakhruju hammul akhir yakhruju hammul akhirati min qalbika yace gurgudan yadda kake damuwa da duniya gurgudan yadda kake damuwa da duniya to zaka ga a gargwadon yadda kake bakin ciki kai gargwadon yadda kake bakin ciki da duniya idan ta kwace maka to za ga damuwa da lahira ya fita a ranka mu kalla da kyau gargwadon yadda kake damuwa kake jin haushi idan duniya ta kwace maka to gargwadon yadda kuma za ka ga damuwa da abubuwan lahira ya kwace maka wa bi qadri ma tahzanu lil akhirah gargwadon kuma yadda kake jin haushi kake damuwa idan abubuwan lahira ne suka kwace maka ya kharuju hammud duniya min qalbika gwargwadon kuma yadda damuwa da duniya zai fita a cikin ranka zaka idan ka rasa sallah kana jin haushi idan wani abu na addini ya kwace maka kana jin haushi duk lokacin da ka wayi gari kai ka saba Allah madaukakin sarki shine damuwarka to zaka duniya tana ƙara kaskanta a cikin idanka duniya tana ƙara raguwa a cikin idanka amma duk lokacin da zaka ga duniya ce tafi damunka idan ka rasa wani abu na duniya to iyama mutane ta tashi duk gidan kowa sai ya sani suka tayawa da kowa hankali to wallahi da wahala kaga abubuwan lahira kuma ba su kasa a cikin ranka ba da wahala kaga abubuwan lahira baka damu da su ba haka al'amarin ka gwada kanka ka gani eh ka gwada kanka ka ga me yafi damun ka me yafi bata maka rai kwacewa duniya ko kwacewa lahira to yadda kake to ɗaya bangaren kuma janibin sai kaga ya samu ya rauni idan lahira ce a cikin zuciyarka tafi damun ka idan ka rasa ta to dole kaga duniya ta yi rauni a cikin zuciyarka idan kuma duniya ce tafi damun ka tafi sa maka bakin ciki idan ka rasa ta to dole ne kaga duniya kuma ta daukaka a cikin ranka haka al'amarin yake malai ce qala al-hasan imam al-hasan al-basri qala ce wallahi laqad adraktu aqwaman yace na rinka da Allah na riski wasu irin mutane kanati dunya ahwan alaihim min at-turab alladhi tamshuna alaiha alaihi alaihi yace na riski wasu mutane wanda wallahi duniyan nan ta fi ƙasƙanci a wajensu sama da ƙasar da kuke takawa ƙasar da kuke tattaka ta kuke tafiya a kan teke wallahi da suke ɗauka wannan ƙasar ta fi duniyar nan daraja duniyar ta fi ƙasƙanci sama da wancan ƙasar sama da wancan ƙasar ba su ba ta da wata kima a wajensu in ji Allah sallallahu alaihi shi a zamaninsa na tabi'ai ya ce ya ga irin waɗannan mutanen babu ruwansu da duniya ba ta gaban su kwata-kwata ma yubaluna ba sa damuwa a sharaqatid duniya am gharabat shin duniya rana ce ta fito ko faɗuwa ta su ba su damu ba abin da ke gaba su kawo shine meye wajibi akan su sauki ina fata an fahimta meye donan su na rayuwa su yi amma yanzu rana ne yanzu dare ne su ba su damu ba ba ruwan su yace zahabat ila za aw zahabat ila za duniya ta tafi wajen wane ko ta tafi wajen wane babu ruwan su wane ya shigo gari wane ya ya ya faso gari babu ruwan su wani ya samu kuɗi su ba wannan ne a gabansu ba ba sa damuwa da waɗannan wa ƙala ba abuhun wani daga cikin malamai yake cewa ya na adam ya ke ɗan adam farishta bi bulugi amalika kana farin ciki da jin daɗi bi bulugi amalika da isa zuwa ga burin da kake so burinka da kasa kake so ka cin masa ya zo yanzu kana jin daɗi wani abin da kake so ka cimma ya zo saboda ka farin ciki ya mamaye ka yace wa inna ma ballagtahu bin qida'i ajlika amma ka sani baka isa wannan burin naka ba fa sai da ka yanke wata tazara na ajalinka wasu daga cikin kwanakinka shekarunka da Allah ya ce za ka yanzu kuma an rage maka su sai da shekarunka suka ragu sannan ka isa zuwa ga mai ga ajalinka ga maradinka yanzu isa ga maradinka mai yake nuna maka kana kuma gangarawa kana karasa zuwa kusa da kabarinka kenan shi ne abinda mala yake so ya gaya mana sun masauwafta bi amalika sannan kuma ka zo ka rinka a saufa-saufa da aikinka abinda ake nufi sauwafta shi ne ka rinka cewa zan yi zan yi zan yi gobe jibi gata aikin alkhairin da ya kamata a ce ka yi shi yau sai ka rinka cewa sai gobe aikin alkhairin da ya kamata a ce ka yi shi yanzu sai ka ce sai an jima to shi ne sawafta ka zo ka rinka cewa zan yi zan yi bayan kuma ba kai ba ka anna manfa'atahu ila ghayrika kai ka ce amfanin aikin da za ka yi idan ka yi shi wajen waninka ne a ce ka ne masa bakin ciki eh kai ka ce aikin idan ka yi shi ladansa da amfaninsa ba naka bane na waninka ne kaga idan na waninka ne sai a ce tunda ai ba ni zan more shi ba bar ne me bar ni noke ko to amma aikin naka ne idan ka yi shi duk wanda ya aikin alkhairi nawa ne ne nasa ne aikin da za ka yi shi ka samu alkhairi amma sai ga mace na cewa to bar sai an jima sai jibi kai ka ce wani za ka yi wa an wani za ka yi sai a ce to mugunta kake masa amma kanka ba kanka ma sai kai masa mugunta to shine abin da malai yake gaya mana za mu dakata a nan yawa saboda na ga maganganun da yawa kuma lokaci ba zai ba mu dama makaranta su gaba ɗaya ba za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi akan maganar al-Hasan al-Basri insha Allah ta'ala sai kuma mu karasa zuwa ga sauran maganganun daga nan kuma sai mu shiga abu na hudu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah mai sarki ya fi mana wa sallallahu